الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوا بركم مدساكي هدواء a wannan darasi da muke gabatarwa cikin ilimin usulul tafsir wanda shine darasinmu na uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to kafin mu shiga cikin darasinmu akwai istidrak da nake son in yi ɗazu a karatunmu ba mu yi mun kawo cewa malam bai kawo bayani ba kan hujjiyatu tafsirul qur'ani bil qur'an ko ba haka ba mun ka ce bai kawo wannan ba to da yake na dan yi nazari sai daga ashe ya kawo wannan bayani a safha ta 37 inda yace wa qabla an nashra fi mawdu'atil fusuli nawaddu an natahaddatha awwalan an hujjiyati tafsirul qur'ani bil qur'an kaga ya kawo shi daga ciki ya kawo bayanin cewa inda Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wanda aya ana kafa hujja da ita fala yajuzu an yakuna tibyanan likulli shay'in thumma la yakunu huwa bayanan li nafsihi bai ya ce qur'ani ya bayyana kuma kuma bayyana kanshi ba sannan kuma annal mutakallimu bil kalamin ma fi adatin nas yakunu alam bi maqasidi bi maqasidi kalami duk mai magana a al'ada sai a ce ya fi kowa sanin abin da yake nufi hujja ta biyu kenan hujja ta uku malamai suke cewa mun yi tadabburin littafin Allah an na tadabbarna kitaballahi fa wajadna annahu ta'ala yuhiluna fi ba'd al-mawaqif ila kalamihi fi fi amakin ukhra fi amakin ukhra wani lokaci sai Allah ya ce ma kuma wani wuri kaza zaka samu bayani uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum sai abinda ake karanta muku to menene ake karanta muku hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir kuma ai cewa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu kaga abinda mun yi maka bayani gabani to ina shiki wa alal ladina hadu harramna kulladhi dhufur wa min al baqari wal gharbi harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalata bi'adhm wadannan suna daga cikin adilla da anka kawo wanda shi malam ya kawo su mai dirasatun fi usul tafsir ni kuma na kawo wadansu wadanda ni tuna amma kuma sai ga ya kawo su to amana ta ilimi kana bayyana idan kace babu abu an ka same shi sai ka nuna akwai shi mun gane ko To, yanzu muna cikin babi na tafsirin Qur'ani bil Qur'an, yadda ake tafsirin Al-Qur'ani da Al-Qur'ani mai girma. Ina fata ana fahimta ta. Mun kawo hanyoyin da ake tafsirin Al-Qur'ani da Al-Qur'ani mun yi bayanin hanya ta farko ita ce Al-Mujmal bil Mubin. Mun yi bayanin tafsirul Amu bil Khas, tafsirul Mutlaq bil Muqayyad. Fakara ta hudu cikin fakara shidda na tafsirin Qur'ani bil Qur'an ita ce tafsirul Mansukh bin Nasikh. A fassara wanda an ka shahi da wanda ya shafi. wannan shine fasali na hudu yanzu idan muka zo a wannan muna buƙatar sanin abubuwa guda takwas ko da a takaice ta'rifun nasakh me ake nufi da shafewa shurutun nasakh ya sharuɗan shi suke cika alfarqu bainan nasakh wal bada me ake nufi da an-nasakh me ake nufi da al-bada'u alfarqu bainan nasakh wat takhsis ya ban zamu bambantawa tsakanin nasakh da kuma takhsis kebancewa fi turqi ma'rifatin nasakh wadanne hanyoyi ake bi akai ga sanin nasikh da mansukh fi anwa'in nasakh mutlaqan asan nau'uka na an-nasakh sannan gaba dai kenan fi anwa'in nasakh alwarid fil qur'an nau'uka na nasakh da yazo cikin alqur'ani fi da'awin nasakh alwarida fil qur'an wadansu abubuwa da anka ce an shafe amma ba a shafe su ba so zamu zo koda misalai ne mu dan bayar ba dole bane sai mun bi su tiryan tiryan ko ba haka ba fakara ta farko ta'rifun nasakh me ake nufi da shafewa an-nasakh ma kalma ta an-nasakh an-nasakh lughatan in an kace an-nasakh da larabci a yaren larabci lahu ma'ana yani yana da ma'ana biyu na farko al-izala gusar da abu yuqalu nasakhati shamsu dhilla rana kaga ta gusar da mi inwa ko ba ka bane ai azalatu ta gusar da shi wa nasakhati riyaha atharat diyar iska ya gusar da wato abin nan kufan gida asar jam'i na asar ai gayyaratha ta canza su shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan ay fayuzilu Allahu ma yulqi ash-shaytan ma nansakh min ayatin aw nunsiha ay ma nuzil min ayatin an-nasakh nan nabiyu an-naqlu ma'ana an-nasakh an-naqlu shi ko an-naqlu ba ba shafewa bane ko gusar da abu yuqalu nasakha al-kitaba ya rubuta littafi ka duba wancan ka rubuta abin da ke cikin wancan wancan yana nan ba a gusar da shi kuma wannan a rubuta shi wastansakhtuhu na nemi kenan na rubuta na kalama fihi ya nan istansakha ba alif tana nufin talab ba tunda tana daukan ma'anoni fiye da goma da alifun da sinun da ta'un mafi shaharan ma'anarsu nema an gane ko istafhama ya nemi a ganar da shi amma nan istansakha ba ya nemi yana iya daukan ma'anar ya nemi a rubuta mishi amma istansakha wani lokaci yana nufin ya rubuta نقل ما فيه وكتبه في أوراق أخرى يا رب تاشا أتين ودنسو تكدو ندبا كما إن الله يتي هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون من كسن تيمونا ربوتاوا من غانيكو تو وأما النسخ في الاصطلاح أما شيء النسخ أو جمع لمي فقد عرفوه بتعريفات مختلفة سيمش تعريفه في دبن دبن كنا تند سنجي دبن دبن منا إيه دوكر wato guda daga cikinsu ya isa sun ka ce abinda ake nufi da shi innahu abinda ake nufi da annasu alkhitabu dal magana wadda take nunawa alartifa'il hukmi akan an ɗauki hukunci asabiti wanda ya tabbata bil khitabil mutaqaddim da magana wadda ta gabata kenan irtifa'il hukmi sabit daukewar hukuncin da ya tabbata bil khitabil mutaqaddim da wata magana wadda ta gabata kinan nan yana nuna maka cewa shi nasu dole sai an samu wata magana da ta tabbatar da hukunci sannan a samu wadda ta mi ta shafe wannan hukunci ta dauke shi ala wajhin akan fuskar cewa laulahu in ba dan da wannan bayani na karshe ya zo ba lakana sabitan da hukunci yana nan tabbaci kuma da sharadi ma a tarahihi anhu ya zamanto yayi jinkiri ya zo bayan shi domin idan hukumci ya zo wanda ya ɗauke shi ya zo cikin wannan wurin suna tare to nan ba nasu ba ne ya kuma mi ya kuma taksis amma sai wancan ya ɗan jima an yi aiki da shi ko ba aiki da shi ba sannan sai a shafe shi shi ne tarahi abu ya zamanto akwai jinkiri mun ji wannan sai mu zo zuwa ga nuktan mu ta gaba alfakratu saniya shurutun nashi me ya sharuɗa abu ba a yin abu babu sharuɗa to na farko ga sharuɗa an ya kunal mansuhu hukman shar'iyyan ya zama to abinda an ka shafe hukunci ne na shari'a fala naskha fil akhbar ai ba a shahi labari don da an ka warware labari kenan an yi ƙarya wa inna ma yakunu naskhu fil amri wan nahyi tunda su ne suke da alaka da wato hukunci umarni da hani walau jaa fi sigatil khabari ko da umarnin nan da hani sun zo cikin siga ta labari fal'ibratu bil ma'ana wal mazmun nan za a hankalta ma ma'anar da labarin yake dauke da ita kamar yadda muka bada labari dazu cewa aya da ta ce mata za su yi idda wallazina yutawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ka gani labari Allah yake bayarwa amma nan khabar ne wanda yana dauke da hukunci aili yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa huwa khabarun walakin yatadammanu amran ko kuma a samu labari ya tazammuru nahayan to yanzu abinda za a shafewa ba ba nassin za a shafe ba ma'anan nassin ce za a shafi hukuncin da ya kumsa mun gane wannan da kyau yawwa kenan ana shafe al-hukm shar'i sharadi na biyu an yakuna an-nasikh hitaban shar'iyyan ya zamanto wanda zai shafe magana ce ta shari'a aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce fala naskha bid dalil al-aqli wal 'urfi ba a shafewa da dalili na hankali katon kaddara ya ce ya koshi sai ya ce hankali na ya bani wancan aya an shafi ta kawai walal urfi ko ko urfi mutane su ci su koshi su ce kai mu al'adar mu gaskiya mun zamana mun ga cikin al'adar mu wagga aya ya kamata mun shahi ta ko wanga hadisi ba a yarda na al'ada ba tambada ta an yakuna an-nasikhu mutarakhiyan an ad-dali an dalil al-hukm al-mansukhi ya zamanto wanda zai shafe mutarakhiyan yayi jinkiri min ad-dalil al-hukm al-mansukh daga wanda an ka shafi ghayra muttasilin bihi bai hadu da shi ba ittisal al-qaid bil muqayyid an gane ko haduwar qaidi da wanda an ka shafi kina al-mutlaq wal muqayyad ba hade suke ba ko ko al-qaid bil muqayyad kamar dai ba daure suke ba irin yadda ake daure abu tunda an ka daure abu da abu ai suna tari kenan sai shi koma dan takhsisi in muttasilina ko ko ya koma wato taqyidina shi ma in muttasilina Allah ya kuna alkhitabul marfu'u hukmahu muqayyadan bi waqtin muayyan ya zamanto shi khitabin da za a dauke wanda za a shahi shine almarfu'u hukuncin shi kai zamanto an sanya mishi lokaci abu ne wanda Allah ya ce zai dauke shi to kenan nan ba za a dauke shi ba nasu tunda har an riga an ce hukuncin dauke shi za a yi amma zance mafi inganci wannan tunda an ce za a dauke ba a dauke ba yana nan kenan wannan yana shiga cikin nasu an gane ko akwai sabani cikin irin waɗannan wasu ka'idodin an ya kuna bainar dali an ya kuna bainar dalilai ne ta'arudun haƙiƙiyu ya zama to tsakankanin waɗannan dalilai akwai cin karo na zahiri na haƙiƙa wanda bai yiwa a haɗa su ba cin karo na ƙaryata juna ba bi haisu la yumkinu al-jam'u bainahuma bi halin babu hanyar da za a bi a haɗa su illa bi irtifa'i ahrima dole sai an ce ya doki an doki daya domin in akwai hanyar da za a jam'u to nan ba nasu ba jam'u ne za a yi shi an nasu bai yiwa ne sai ɗai ya tafi ya bar ɗaya an gane ko eh dole sai ɗai ya tafi ya bar ɗaya bai yiwa a haɗa su don in an ce haɗa su za a yi kenan ba za su yi ba sai a ce to wannan ya ɗauke hukuncin wannan ban sani ko mun fahimta ba yawwa to fakara ta uku fil farq bainan nasr wal bada me ya bambanci tsakanin annasku da albada mun faɗi kalmar annasku da abin da take nufi lugatan wasilahan to yanzu shi albada'uha albada'u lahu ma'ani yana da ma'anoni daban-daban amma daga cikin su shi yasa kullun kalma in tan dauka ma'anoni kace laha ma'anin kasira minha kaza wa kaza kaga ka tsira ma'ana ta farko az-zuhur abu ya bayyana yuqalu bada buduwan wa bada'an zahara Allah ce summa badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjudunahu hatta hin nushu'u ra'ayin jadidin ma'ana ta biyu shine kawo ba'un kina ya amfani da abajada nushu'u ra'ayin jadidin wani ra'ayi ya taso shine nasha'a da alhamza ne lam yakun mawjudan min qablu can da babu shi yuqalu badalahu fil amri ya bayyana gare shi a cikin al'amari kaza wa kaza ko ba kanan bane aina sha'a lahu fihi ra'ayun wani ra'ayi ya kago ya taso an gane ko wa huwa zuba dawatin laraba suna cin mutum zuba da watin ma'abucin sabukan ra'ayi kamar mutum da bai tabbata akan ra'ayi guda da an ce ma zuba da watin wa lamari ya baci kana sabrin canza ra'ayi eh canza ra'ayi ba illa bane amma ya zama to akwai dalili kwakwara eh to sannan kuma al-khuruj ila al-badiya ma'ana ta uku hita zuwa kauye yuqalu bada fulanun buduwan wa badawatan ai kharaja ila al-badiya ya hita kauye ya je kauye dama kauye kamar abu na wanda ke a zahiri shi tun da garin kauye za ka iske gidaje ba za su irohi juna ba ya ce wa kad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati badwi kaga nan ya bada kauye to amma wal bada'u fil istilah shi ko bada'u a istilahin malamai muradifun lil ma'ana sani ma'ana ta biyu ce ake son a dauka alladhi zakarnahu fi tafsir al-lughawi kenan waccan ta biyu ita ce nushu ra'ayin jadidin lam yakun mawjudan min qabl an gane ko to waɗanda sun ka fara faɗin albada'u yahudawa alaihim la'natullah an gane ko wal yahudu alaihim la'natullah yunkiruna an-nasakh su musu yarda da an-nasakh ba dhannan minhum annahu naw'un min anwa'il bada'i suna ganin kamar wani nau'i na bada'u shi yasa da anka ce an canza alƙibla sai ce ah shi yasa Allah ce sai yaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha sai to kai ka jiya ana dibin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo farko yana kallon bait Ka'aba ne da ya tayi Madina sai kuma yana dibin Baitul Maqdis daga ba sai Allah ce ya dawo ya kalli ya kalli Ka'aba sai suka ce to kai ka jiya ya kuma inda addinin yan uwa sai kaga ya kuma shi na dibin can dan su kuratar da mutane daga addini dama in dai kana kan gaskiya ka shirya masuka ba ka rabuwa da zargi da suka an kama na sai illa masha Allah rike dai gaskiya kai ta aiki da ita duk abinda mai faɗa zai faɗi ya faɗa ko kuma su ce a'a to kai kajiya yau an ce adibi gabas gobe an ce adibi yamma jibi an ce adibi kudu gata an ce adibi arewa wata rana kina sai a ce adibi sama wata rana a ce adibi ƙasa kiran babu babu babu alƙibla eh an samu abin da aka so mun gane ko shi yasa Allah ya ce wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin fa tabi'u qiblatak sannan Allah ya ce kai laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib ku cika mutane da al'amarin al-qibla shin shi kadai na aikin da'a walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wal sabil was sa'ilina fil riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun ka gani shi yasa in mutum ya cika caccaka mutane kan wani mas'ala ta addini wani yasa na ga baka azumin nafila to ai azumin nafila ba shi kadai ne ibada ba ni ma akwai waɗanda ke yi in ka ga wani na wani aikin ibada kai ba ka yi bari zargin shi tana yawa shi ma akwai waɗanda shi kai kai ma ba ka yi ko akwai abin da Allah ya sani bai to zai ga mutum shi na kallon ai wani bai kaza to ba kallon shi ko kai abin da shi kai kai wanda ba ka yi kai ba ka ta kai irin wanda shi kai sannan kuma abu na biyu waɗanda sun ka zo da albada'u su ne yan shi'a arrafida su ma suna da matsala suna ganin akwai albada'u to amma shi albada'u matsala gare shi domin yana nufin zuwa wani ra'ayi daban ya bayyana ga Allah shi ma wannan hatsari na su kuma abin da sa sun ka kirkira wannan saboda ayoyin qur'ani na da hadisai sun ka darme su musamman ayoyin qur'ani suna kai sahabbai wuta kuma qur'ani yana kai su aljanna والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Allah ya kira su muminai ayoyi daban-daban daban-daban to ya zaka yi da wannan kaga Allah ya ce mutum yana da imani kace mai kafiri ya ce dan aljanna na wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abarkai kace dan mutana to da suka rasa yadda za su yi dole sai suka kirkiro albada'u an gane ko sai sun ce daga baya ne ya bayyana ga Allah za su shiga wuta bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wala iyadu billah shi yasa aqida shi'a in ka dibi usulu shi'a in kana son ka ka gane yan shi'a karanta usulu shi'a irin alqawlu bil bada ismatul a'imma ina fata ana fahimta ta da irin su abin nan attaqiyya taqiyya ita ma ta taimaka musu wajen yada bannasu saboda zaka iske an yi riwaya ta kai dubu ta halacci kuma sai a yi riwaya dubu ta haramcin waɗannan abubuwan da an ce halatta kaga hankali bai ɗauka sai su muka a'a waccan lokacin da imamu ya bada wannan fatawa yana cikin tsoro na nan kuma baya cikin tsoro in ka karanta usulu shi'a zaka sha mamaki Allah ya kyauta to malamai sun tabbatar da cewa abinda nasu baya shiga cikin shi al aqaidu aqida an gane ko eh ina fata an fahimce ni domin ba yiwa a ce Allah guda na kuma dawo a ce gobe Allah biyu ko shi na yiwa usulul akhlaq asalin ɗabi'o'i na gari an gane ko yin gaskiya Allah ya yabe shi babu ranar da Allah da kwa ce mai gaskiya abin zargi na in tabe usulul akhlaq as-sidq as-sabr babu ranar da Allah zai ce hankuri ba mai kyau bane abu na uku usulul ibadat asalin ibada kamar as-salatu Allah ne ya ce ai sallah babu da Allah ya ce a bari yin sallah an gane ko eh a bari yin sallah kwata kwata Allah ba zai ce wannan ba eh sai dai in wani katon kaddara na ce to ya koshe ce a shi ba zai yi sallah ba kuma za su haɗu da Allah al-akhbaru al-mahdha labari wanda yake tatacce na ana nufin labarin da bai kumshi da hukunci nan ma ina fata an fice ni Allah ya ce an tura huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum an tura annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga laraba kaga wannan labari ne mahab bai yi wa ce ba annabi muhammad na ba wani na ina fata an fahimci ni kamar yadda wani zai ce a'a akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma akwai ahmad wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad a'a muhammad kin shine ahmad fakra ta gaba sai fil farq bainan naskhi wat takhsis ya zamu yi mu gane bambanci tsakanin annasku da at-takhsis don suna shige madalibai cikin juna ko ba haka nan bane to sai malamai suke cewa akwai fakarat kusan guda bakwai da an ka kawo bari mu dan doke su a gurguje annan naskha yushtaratu tarahin nasikh fihi anil mansukh shi nasku dole sai an yi jinkiri an gane ko ma'ana sai wannan da an ka hukuncin da ya sabka ko an yi aiki da shi ko ba a yi aiki da shi ba sai ya dan dauki lokaci sannan a shafe shi duk da yake su ba suna cewa sai an yi aiki da shi annan nasku yadkhulu fi amrin wahid an gane ko shi naso yana shiga cikin abu guda ne wato cikin abu guda fi amrin mufradin ghaira am kama fi istiqbalil qibla kaga istiqbalil qibla abu guda ne an shafe shi an gane ko yawwa kuma shi annashu wa laysa ahaduhuma mundarijan tahta al-akhar ba karkashin guda shike ba shi annasikhu da almansuhu kowa matsayin kan shi yake amma shi al'am da al-khas shi khas karkashin am yake mun gane wannan tunda shi khas zai zo ne karkashin masu yawa sannan ya kebance su annan nasxu la yakun annan nasxa la yakunu illa bi khitabin shar'iyyin jadid shi nasxu ba a yin shi sai da khitab na shari'a nassi kenan wa amma at-takhsis faqad yaqa'u bi ghairi khitab shi takhsisi ana yin shi ba tare da nassi ba bil qiyasi kamar qiyasi kamar da mun ka bada labari fa idza uhsinna ko akwai kira fa idza ahsanna fa in atina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al azab kaga an ce baiwa za a yi mata mi bulala 50 tunda shine nisfu ma ala al muhsanati tunda muhsanat azzadatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda 100 kenan to rabin shi kuma 50 to sai an ka zo an kai takhsisin bawa shi kuma bil qiyasi an ka ce shi ma mithlul amani kaga takhsisin azzaniyatu wazzani da nassi fa alaihin da nisfu ma'al al-muhsanat min al-adab bil qiyasi shi ko al-abd qiyasan ala al-ama mun gane ko to amma shi nasku ba a yin shi da mi da qiyasi ban sani ko mun fahimta ba wa bil urfi al-muqarin lil khitab wani lokacin ana yin takhsisi da al-urf ya an ce al-urfu shine abinda a wannan zamanin yake an yi takhsisin shi mun gane ko misali a lokacin da nassi yake sabka tana yiwa wani abin bai shahe shi ba to amma su mutanen da suke a wannan lokacin sun san khitabukin bai shafe wannan abin ba ban sani ko mun fahimta ba yawwa bari in bada misali waɗansu malamai suna cewa awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna kaga ana kawo ma makka dukkan ƴaƴan itace na duniya sai malamai suka ce a'a ba na duniya bane am ne maksusu mutane maka su san ba duk itacen ƴaƴan itace na duniya ake kawo musu ba mun gane ko saboda al'urfu ya bada akwai waɗansu itace waɗanda ba a kai can misali an gane ko don mu gane sun ka ce abu na hudu annan naskha la yadkhulu al akhbar al haqiqa al haqiqiyya shi naskhu bai shiga cikin labari wa inda ma yadkhulu al insha'i wal khabar kenan shi yana shiga ne a cikin al insha' wal khabar na alladhi fi ma'ana al insha' kenan awil khabar al'insha'u shi ne abinda ba amurko na hayu ba amma alkhabarun da fi ma'anar insha labari wanda fi ma'anar insha kenan wanda yana kumshe da umarni ko hali bi khilafin taksis fa innahu ya zukulu fil khabari wal insha shi taksis yana shiga cikin khabar yana shiga cikin yana shiga cikin insha ina fata an fahimci ana baka labarin wani abu sai a keɓanci ina fata an fahimci ni eh ma'ana shi cikin labari ana iya taksisi an gane ko Allah yana baka labarin wani abu sai a keɓance a ce maka banda wani banda wani banda wani fa najjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kaga labari Allah yake baka sannan daga ciki annal mutawatir la yunsakhu illa bil mutawatir shi abin da yake mutawatiri ba a shafe shi da mutawatiri wannan mas'ala ce au ma fi hukmihi ko abin da yake cikin hukuncin sa an gane ko to amma wannan magana tana da tana da rauni shi mutawatiri ana iya sha ishi da ahad domin in an ka ce ba haka nan baki na hadisan da sun ka zo sun kai nasu din waɗansu abubuwa cikin qur'ani wanda aqida ce ta ahli sunna kaga sai a zo a samu matsala dan haka wannan matsala tana da rauni anna al'am yajuzu nasxu hukmuhu hatta la yabqa minhu shay'un shi am anna al'am yajuzu nasxu hukmihi shi am ana shafe hukuncin shi hatta la yabqa minhu shay'un habbabu komi a ce an yi nasxu bi khilafin taksis shi taksisi bai iya yawa ya shafe komi da komi sai dai ya keɓance saura amma shi nasu yana zuwa duka gaba ɗaya wuce da su an na hukumu ma kharaja bi taksis lam yakun muradan min al'ami aslan fal umum fihi majazun kina abinda an ka shafe karkashin am in dai taksisin shine an kai to kenan ban da shi an fidda shi kenan yana matsayin kamar ba da shi ake nufi ba bi khilafi ma kharaja bin naskhi fa innahu muradun min al-mansukh lafzan amma abinda an ka faɗa an ka ce an shafe tun farko ya shiga ciki daga bayan an ka fidda shi wannan mas'ala ce amma shi taksis tun farko Allah ya san zai taksisin shi kenan bai cikin hukunci amma wannan Allah ya sanya shi cikin hukunci daga bayan Allah ya hidda shi to mas'ala ce wanda ba kowa zai iya gane ta ba to waɗannan su dai ne abubuwa da an ka kawo abu na gaba sai turku ma'rifatun naskh ya ake sanin an naskhu tunda ba haka na zaka yin zamne ba kace kai ka gano an yi naskhu eh sai malamai sun kace ga hanyoyin da ake bi waɗanda abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske an yakuna fi ahadin nassaini ma yadullu ala nassi al-akhar a samu cikin wani nassi an samu abin da zai nuna an shafe wancan hukunci kaga da an ka zo farkon yaki sai an ka ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahuna mutun daya su tsaya gaban mi ya tsaya gaban mutun goma 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn 20 sun rinjayi mi sun rinjayi 200 kenan duk guda ya tsaya gaban mutum gaban mutum goma daga baya sai an ka ce al'ana yanzu khaffafa Allahu ankum Allah ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum du'fa ko du'fa sabarin qira'o'i fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai 100 za su rinjaye 200 kaga yanzu an dawo daga goma an koma guda ya tsaya gaban biyu kaga an samu dalili muna ganewa misali na biyu eh abin nan abu hanya ta biyu an yarida min tariqin sahihin عن أحد الصحابة ما يدل على تعيين السابق أو اللاحق من النصين المتعارضين أن يرد أسامك أن اللاباري يازو من طريق صحيح دقا هنيا إن جنتتا بضعيف يابا عن أحد الصحابة دقا تاي دقا تكين صحابي ما يدل على تعيين السابق abinda zai nuna cewa an ayyana wanda ya gabata ya nuna wannan aya ta gabace wannan ko wannan hadisi ya gabace wannan awil lahiq ko ko wannan shine ya zo baya minan nasari daga nassi biyu almuta'aridai ne waɗanda sun kaci karo da juna a zahiri in babu wannan hanya kaga bai yiwuwa kenan ko a samu cikin nassi ko a samu riwaya ingantatta ina fata an fahimta to waɗannan su ne abubuwa guda biyu da an ka kawo sannan akwai abubuwa da guda bakwai da malamai suka kawo waɗanda ma la yu'tamadu fi ma'rifatin nasi wal mansukh abinda ba a dogaro gari da shi wajen sanin nasu wal mansukh an gane ko daga farko al-ijtihadul mahab ijtihadi mahab tatacce ba tare da wani dalili ba katon kaddara ya ce koshi sai ce kai shi a fahimta ta kawai an shahi kaza taqaddumu ahadun nassaini ala al-akhar fi tartibil mushaf wata aya ta zamanto bayan wata a jerin suro abin nan ayoyin alqur'ani muna ganewa dan aya ta gabace wata ta zo bayan ta ba shi ke nuna wannan ita daga ya sabka ba domin sabka daban jeranta ayoyi daban yadda za mu gane wannan da kyau aya wadda ta ce ana yin idda wata hudu da kwana goma wallazi na yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ita ta fara zuwa sai wadda ta ce ana yin shekara daya والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج وصيه لازواجهم او اسكراؤي وصيه لازواجهم to anan waccan ita ta fara zuwa wannan ta zo baya kaga baka cewa waccan wadda adda ta hudu kwana goma an shahe ta wadda ta zo shekara guda ita aka aiki da ita mun gane wannan sai dai sabanin malamai shin waccan waggar ta zo baya ta fuskar sauka ta wata hudu da kwana goma shin ta shafe hukuncin waccan na ko ko ta bar zaɓi wanda ga sun shi wata hudu kwana goma ko ko wanda ga so shi shekara ɗaya wannan ne akwai maganganu tsakanin malamai saboda wasiyatan in ya ɗauko da da fatha yana ba da cewa ba wajibi bane galibin masdar a cikin alqur'ani in ya zo da dhamma yana nufin wajibi in ya zo da tanwini yana nufin ba wajibi ba shi yasa wadansu sun ka ɗauke wannan ina fata an fahimce muna ganewa masdar ana bayanin shi an gane ko in ya zo da fathataini to ba yana nufin wajibi ba in ya zo da don mataini galibi yana nufin wajibi shi yasa malamai sun kai sabani ban sani ko mun fahimta ba an gane wannan ko kenan wasiyatun qira'a da ce wasiyatun kamar yana matsayin wajibi wasiyatan kamar ta bada zabi mun gane ko to kaunu ahadur rawiyaini min as-sahaba min ahdath as-sahaba wa sigharihim sai zaman to a'a riwayar da an kayo daga sahabi saboda sahabin karami na wacce riwaya ta sahabi babbata to ai ita riwayar daban kuma nafsi daban don kaka kalli karancin shi tana yi wa shi sahabin wanga karami shi yo riwayar nafsin da ya shafi an gane ko ko ko shi riwayar nafsin da an ka shafi kasancewa shi karami ba shi ke nuna nafsin da ya ruwaito ba shi na an gaba ko baya mun gane wannan kaunu ahadur rawiyaini min as-sahaba aqdama silman min al-akhar ya zama to daga cikin sahabbai ya riga wani musulunta dan ya riga shi musulunta ba ke nuna wanda ya ruwaito shi a gaba ko shi a baya ba قول المفسرين هذا ناسخ وهذا منسوخ mai malamin tafsiri yace wannan an shafe shi wannan shine ya shafe wannan sun kace min gairi dhikri dalili in ba ya faɗi dalili ba saboda galibi annasku wani lokaci ana nufin at-takhsisu can magabata in sun kace annasku wani lokaci suna nufin at-takhsisu wani lokaci kuma suna nufin annasku kaga sai ka gane me yasa shi wannan eh yawwa قول الراوي من الصحابة نزلت هذه الآية قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يوما أو شهرا أو سنة idan rawi yace wannan aya ta sauka kafin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana kaza ko wata kaza ko shekara kaza wannan ba shike nuna wannan ta riga wannan ba sai an samu tantancewar wannan ta sauka sauran kwana kaza wannan ta sauka sauran kwana kaza kenan nan za a yi muqarana to mun fahimci wannan da ke ko sai nukta wadda take tana da muhimmanci cikin wannan anwa'un naskhi mutlaqan umuman kenan shin shi nasku kakane yake sai malamai sun kace in an kalle shi ta fuskar umimi wato yanqasimu ila al-aqsam al-atiya kenan naskhu al-qur'ani bil qur'an a shafe wata aya da wata aya ta al-qur'ani an gane ko naskhu al-qur'ani bis sunnah a shafe al-qur'ani da nassi da sunnah نسخ القرآن بالسنة نسخ القرآن بالسنة المتواترة بالسنة كنا يعني أنت بالسنة وهو قسماني يا كسو جدا بيو نسخ القرآن بالسنة المتواترة سنة ورتك متواترة هذا متواترة كنا سيكون نسخ القرآن بالسنة الأحادية سنة ورتك رواة كنت بسكي حد التواتر با كنا نن عموما ني أكي زنشي الثالث نأكو نسخ السنة بالقرآن أشاف سنة دا القرآن hukunci ya tabbata cikin sunna sai qur'ani ya shahi shi kaga an baka aiki ko baka nan bane alqibla dibin alqibla baitul maqdis babu ayat da ta faɗi wannan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo Madina baitul maqdis yake dibi amma babu ayat da ta ce shi haka amma sai aya ta zo ta ce an shahe shi kenan wannan hukuncin da sunna ya tabbata da qur'ani an ka shahe shi muna ganewa cewa idan mutum ya yi kwana da daddare a lokacin azumi bai yi sahur ba in ya tashi ba zai ci abinci ba babu shi a cikin qur'ani kuma ba zai yi jima'i ba sai Allah ce uhilla lakum lailatul siyamin rafathu ila nisaikum a a koda kai kwana ka tashi yanzu kana zo ma iyalinka in dai cikin dare na kafin lokacin keto alfijiri kaga wanda an shafi shi shi yasa annasku cikin ilmu usulul fiqh da usulul tafsir da ilmul hadith ma akwai nasihul hadith wa mansukhihi yana da furu' mukhtalifa sai kai hattara muna ganewa ko to madalla yanzu kuma arrabi'u na hudu nasxu sunnati bis sunna sunna ta shafi sunna daga cikin shi akwai naskhul mutawatir bil mutawatir a shafi mutawatirin sunna da sunna naskhul ahad bil ahad a shafi riwaya ahad ta bangare ɗaya ko abinda bai kai haddu tawatur ba da kuma shi ma da ahad naskhul ahad bil mutawatir ya zama to an shafi ahad da mutawatir sai naskhul mutawatir bil ahad waɗannan su ne guda hudu dukkan su kuma malamai zaka iske suna ba da misalai kansu abu na gaba shi fi anwa'in naskhil warid fil qur'an nasu wanda ya zo cikin alkur'ani sai malamai sun kace akwai nasu tilawati wal hukumi ma an shafe tilawa kaf kuma an shafe hukumcin kamar abin da ya zo cikin hadisi na sahihi muslim wanda imam muslim ya rawaito shi na umul mu'ida aisha radiyallahu anha ta yi zancen kana fi ma unzila ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna kenan farko shayar da jariri sha goma ne yake haramtar da shi yasa ya haramta hukuncin haramci ya tabbata kan shi fa nusikhna bi khamsin ma'lumatin sai an ka shafe da biyar kinan yanzu ya dawo shayarwa biyar fa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa hunna mimma yuqra'u min alquran wadannan ayoyin suna daga cikin abin da ake karantawa na alqur'ani an gane ko sai malam ya fassara ta anili ta akhuri naskhihinna domin shafe su yayi jinkiri hatta anna ba'dhan nasi istamarra yaqra'uha hatta ba'da wafati wafatihi sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifu annaha nusukhat li adami bulughi al-khabar ilayhi dama in shi suna fakiya da wannan sai a to cikin qur'ani ma akwai abinda da sahabbai sun ka bari a a wadansu sahabbai bu samu labarin an shafe su bane na biyu naskhul hukmi wa baqa'ut tilawa ana iya a shafe hukunci amma tilawa tana nan malin yace wa hadha huwa alladhi ya'nina fi hadhihi dirasa wannan shine za yake damun mu bayan rufin shi kadai muka himmantu da shi ba wannan shine za mu yawaita bayani kan shi naskhu tilawa ana iya a shafe tilawa ma'a baqa'il hukmi tare da cewa hukunci yana nan kamar ayatul rajmi ayat da take nuna ana jefe mutum in ya taba yin aure yayin zina jefe shi za a yi kaga ayar an dauke karatunta amma hukuncinta yana nan ina fata an fahimta to kaji irin anwa'un nasakh wanda ke cikin alqur'ani sai alfaqra samina fi da'awin nasakh waɗansu abubuwa ne da an kace mansuha ne an gane ko to waɗannan kuma malam ya kame sallai da dama sai a ci maka ga aya an shafe ta amma kuma sai ka iske ba shahewa bane taksisi ne ko abin da ya kama da haka amma sai malam ya kawo cewa imamu suyuti ya takaita bayani kan annasikh wal mansukh ya kasa shi gida hudu to kowane kismi sai mu dauki kismi misali daya wannan shi zai taimaka mu da nan saboda mu ribanto da lokaci yace al awwal kina imam suyuti yace ma laysa min an nasakh fi shay'in wala min at takhsis akwai wadansu ayoyi da anka kawo ba su shiga cikin nasku ba su shiga cikin takhsisi amma an sa su ciki cikin nasku kamar misali wa mimma razaqnahum yunfiquna an gane ko daga abin da munka ba su suna ciyarwa an gane ko a nan sai ka hankalta ma wato usulubi na alkur'ani mimma tana nufin sashi razaqana imam sa'id yace wannan yake nuna arziki na Allah ne yunfiquna shi ko fi'li mudari'in yufidu at-tajaddud wa takrar suna bayar da shi kuma a haduwa za a ba ba suna ba waɗanda Allah ce a ba su domin wa yas'al qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin kuma haka nan bane to anan sai an ka ce wannan aya an shafe ta innaha mansuha bi ayatiz zakati an shafe ta da ayat zakka tunda ciyarwa ne alhali ko ayat zakka ba ta shahi ciyarwa ba ciyarwa tana nan matsayinta zakka tana nan matsayinta to kaga wanga bai shiga cikin taksisi bai shiga cikin cikin nasu mun bada misali daya qismi na biyu ma kana min qismil makhsus la lal mansukh dama mutaqaddimin mun ka ce magabata lokaci in sun ka ce an nasu suna nufin at taksis to wani qismi sai ka iske yana shiga ne cikin al-makhsus baya shiga cikin al-mansukh kamar yanzu sai a kawo ayat illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr dan kace wal asr innal insana lafi khusr to illal ladina amanu ay istithna'i istithna'i kuma cikin yana cikin takhsis bil muttasil kiran nan bai da shi yace to abu na uku ma rufi a ma kana alaihi ma kana alaihi al'amru fil jahiliya a ɗauke abin da yake can a lokacin jahiliya au fi shara'i iman qablana ko cikin shari'o'in waɗanda sun ka gabace mu au fi awwalil islami ko ko abu ne farkon musulunci akwai shi walam yanzil walam yanzil fil walam yunzal fil qur'ani amma ba a saukar da shi a cikin alqur'ani ba ina fata an fahimce ni to in ya zama to abu ne na jahiliya dama ai ba sabukan da kunci ba ko ko shar'u man qabla na ai ba shari'ar mu bace an gane ko ko ko a farkon musulunci tun da jahiliya in lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ba a kiran shi lokacin jahiliya to kun ba a saukar da qur'ani akan shi ba to kina wannan bai shiga cikin mi bai shiga cikin nasakh an gane ko to wannan suna kawo shi ya imamu suyuti ya kawo misalai amma duka misalai guda uku da ya kawo galibi ba su shiga cikin karkashin wannan don ya kawo haramta auren ibtalu nikahil nisahil abai an hana mutum ya auri mahaifiyar baban shi kaga a hankalce ma ai an san da wannan bai dace ba ko ba haka nan bane da da uba do a haɗi yanzu in ba zamanin gaba da muke kaga da da uba an haɗi wajen hira eh kaji dama yana ce ma baba ne ban son iskanci zamani na yanzu ya kawo wannan tsoho bai kama girma ne ba ya zo inda yarinyar ɗan shi yana son su yi soyayya ma kaji ma tambada ba ma aure ba wani lokaci ko ba ka ran bane to wannan abin a hankalce na bai da ma kyau muna ganewa to sai shari'a ta zo ta yi mi sai ta ce wala tanki huma ka aba uku min nisa'i to nan raf'ul ibaha al aqliya ne ba a ɗauka shi matsayin nasu tunda babu ayat da ta zo ta ce an haramta muku an halatta muku auren su sannan daga baya an kace an haramta muku muna ganewa ko eh mashru'iyatul qisas wad diya qisasi da diya can da babu ayat da tace an hana ayi qisasi daga bayan an ka dawo an ka ce ayi qisasi an gane ko hasru talaq fi salas sha makance saki cikin uku da sun kasance suna sakin mace yadda sun kaga dama sai mutum sai mata ta so dubu ɗari kuma mai dota na sake ki na mai doki babu ayat da ta ce mai kai ko ka bari yanzu sai hukunci da shari'a zai ce a at-talaqu marratan so biyu in ya karana uku fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra to kaga waɗannan abubuwan muna iya mu ɗauke su cewa suna shiga cikin karkashin wannan mun gane ko to sai abu na ƙarshe alƙismin rabia ma ta haƙaƙa fihin nasku shine wanda nasku ya tabbata a cikin shi ma'ana malamai sun tabbatar da cewa nasku ya shiga a cikin shi an gane ko to za mu ba da misali ɗaya a cikin wannan saboda suna da yawa malam ya kawo misalai daban-daban misali kusan ina ganin aya da imamu ayoyin da imamu suyuti ya kawo al'ayatu samina da ashira ina ganin kusan aya afwan aya ashirin ne ya kawo wanda ina ganin akwai baitutuka da imamu suyuti ya yi a cikin al'itqan fi ulumil qur'an الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين ياي أبنا أكنسو ya yi sharha a kansu musamman an sa su cikin littafin ta timmatu abuwa'ul bayan an gane ko can inda an ka cika an sa su to almuhimmu misali guda za mu ɗauka wanda yana iya mu ba da shi kamar yanzu da an ka yi zancen cewa wato wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko ba karan bane da an gane ko cewa mutumin da zai iya yin azumi ya ce annasku lil umur mutumin da don can farko yawwa bari mu ba da misalin da muttafaqun alaihi ayar da an ka ce uhilla lakum laylatus siyamin rafathu ila nisaikum bari mu samu misali guda wanda yake babu sabani akan shi saboda in an ka bada misalin wanda akwai sabani akan shi kaga za a iya samun matsala don a ƙarshe ya ce akwai ayoyin da su sun tabbata an nasku don haka aya ta ashirin na'am bari mu je daidai inda abin nan ya ce to waɗanda nasku ya tabbata a cikinsu shi a wajen shi na farko ayatu ƙiyamun laili fil muzammil ƙiyamun laili can da an farlanta shi daga baya da an ka ce kumin laila illa qalila daga baya an ka ce abin nan faqra ma tayassara min alquran ko ba ka dan bane sannan aya ta sadaqa wajen munajati da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yadayna wajakum sadaqa daga baya an ka ce fa idh lam taf'alu wa taba Allahu alaikum an gane ko sannan aya da take nuna mutum guda zai tsaya a gaban mutum in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn malam yace sabatul 20 min almu'minina lil mi'atayn wannan ita tabbacin hukuncin shafi ta ya tabbata sai ayatu habsu zawani aya wadda ta nuna za a idan mace ta yi zina za a bar cikin gida ba ta fita daga baya aka zo aka yi hukuncin abin nan aka ce to ga hukuncin su azzariyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'a sajda imta'ul mar'a bi sukna baiti zawjiha hawlan ba'da mautihi kidan mace ta zauna gidan mijinta na imta ta ji daɗi na hutu kenan na shekara ɗaya daga baya aka dawo aka ce wata hudu da kwana goma sai at takhyiru bayna sawmi ramadan wa bayna al-it'am ba mutun zabi ko yayi azumi ko ko ya ciyar daga baya kuma an kace fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu waɗannan guda shidda su ne shi malan ya tafi cewa tahaqququn naskhi ya tabbata akan su to wannan shine karshen abin da ya shahi an-naskhu shine daga cikin kuma tafsirul qur'ani bil qur'an domin kana iya ɗaukar wannan aya tana aiki sai a je a ce maka a'a ba ta aiki ga bayani na qur'ani da ya nuna maka ba a aiki da ita kenan in an kai bayanin wannan an yi tafsirul qur'ani bil qur'ani in ya zama to annasikh wal mansukh dukkan su cikin alqur'ani suke kenan ya nuna cewa bayani ne na alqur'ani kuma wannan tafsiri ne na alqur'ani da alqur'ani domin an nuna maka wannan hukunci yanzu an tashi akan shi ban sani ko mun fahimta ba yawwa to insha Allah ta'ala cikin tafsirul qur'ani bil qur'an za mu tashi akan aljam'u bainal qira'at to shi aljam'u bainal qira'at akwai fakarori da ya kamata a ce an yi bayani kansu na farko me ake nufi da alqira'a da an ce qira'at me ake nufi da su sannan ina aslul qira'at wa kayfiyatu nash'atiha daga ina sun ka samu asali tunda ba a yin abu bai da tushe bai da asali anwa'ul qira'at nau'ukan qira'at wa dawabituha da abin da ke tabbatar da qira'a silatul qira'at bit tafsir alaqat qira'at da ilimin tafsiri wa aqwalul ulama da maganganun da malamai sun kai fi ahammiyatiha a cikin sanin muhimmancin wato muhimmancin su ilmul qira'at taqsimul qira'at za a rarraba qira'at na qur'ani min haythu siyatiha bil ma'ana kenan ta fuskar abin da ke da alaka da ma'ana ma la alaqata lahu bil ma'ana cikin qira'ata akwai abin da bai da alaka da ma'ana amma yana da alaka da furuci ma lahu silatun bil ma'ana da wanda yake da alaka da ma'ana shi ko wanda yake da alaka da ma'ana ya karkasu daban-daban na farko ma yadullu ala ma'anin mustaqilla kenan wanda yake nuna kowace qira'a tana da ma'anarta da ta keɓanta da ita ma bainahuma alaqatul mujmal bil mubin qira'ar da alaƙatar da uwarta ta fuskan mujmal wal mubin ce wannan ta zo dunkule wannan ta bayyana abin da ake nufi cikin waccan ma bainahuma alaqatul ami wal khas qira'ar da tsakaninta da wata akwai alaƙa ta am da khas ma bainahuma alaqatul mutlaq bil muqayyad akwai qira'ar da tsakaninta da ƴar uwarta shine alaƙa ce ta mutlaq wanda ya zo sakewa wai al muqayyad da wanda ya dabaibace sai ma bainahuma alaqatul haqiqati wal majaz da kuma qira'ar da tsakaninta da wata akwai qira'a ta haƙiƙa da majazi ko kuma haƙiƙa da uslubin min asalibin lugatil arabiyya kamar da wasu malamai suke kiransa sai ma ya dullu ala ma'anin mutalazima da wanda yake nuna akwai ma'ani waɗanda suna cika suna lazimtar juna suna cika juna mutalazima mutakamila an gane ko dukkan su ba za mu faɗaɗa bayani ba za mu yi shi ne a takaice kenan ilmul qira'at shine abu na biyar wanda na tafsirul qur'ani bil qur'an to me ake nufi da ta'rifin qira'a القراءات في اللغة جمع قراءة جمع لنا قراءة من قراءة يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى تتبع كلمات الكتاب إذا متن يبي كلمة من التافي نظرا يكلس ونطق بها كما يفرشي دسو وانا على ربتي كينا أما وجه اصطلاحي نما لما يسوني تعريفات الدراما سيمون وكي تعريفي قدا كوي يا إسا أنغاريكو شيني اختلاف ألفاظ القرآن saɓanin kalmomin faɗa alƙur'ani fi kitabatil hurufi wajen rubuta haruffa au kaifiyatiha min takhfifin ko ko saɓawa kenan haruffan ta fuskar takhfifi ya an ce kaifiya kama kenan min takhfifin na su zo sauka-sauka wa tasqilin ko ko ai musu shadda wa gairihima ina fata an fahimta yawwa to wannan shi dai ne ko kuma sun kace ilmun bi kayfiyati ada'i kalimatil qur'anil karim wa ikhtilafiha bi azwin naqila ilimi wanda yake sanar da kai kayfiyati ada'i kalimatil qur'anil karim yadda ake karanta kalmomin alqur'ani daban-daban wa ikhtilafiha da sabaninta amma bi azwin naqila tare da cewa akwai azu dangantawa ta annaqila waɗanda sun kai riwaya aslul qira'at bayanin da zamu yi a takaice wa kayfiyatu nash'atiha yana komawa ne zuwa ga sabka alqur'ani ina fata ana fahimta ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa a cikin hadisai daban-daban unzilal qur'an ala sab'ati ahruf shi yasa imamu suyuti ya kawo riwaya daga shahabi 21 a cikin al-itqan fi ulumil qur'an waɗanda suke nuna cewa wato qur'ani ya sabka akan sab'ati ahruf sai dai abinda ake nufi da sab'ati ahruf ba wai qira'a bakwai ba qira'o'i guda goma su ake nufi da sab'ati ahruf domin su ne kira'o'in da sun ka inganta wasu malamai suka ce a'a sab'atu ahruf cikin su na an ka da kira'a goma shiddan kuma an shafe su a ci gaba da karatu da su ba imam suyuti ya kama ganganu game da wannan mutum ya diba cikin al-itqan fi ulumul qur'an zai ga magana kusan 35 game da abin da ake nufi da sab'ati ahruf to wannan kenan to nuktan mu ta gaba duk da yake wagga nukta ta kaifiyatu nushu'il qira'at anil huruf dama mun ce qira'at daga harufa sun ka samu asili domin manzo Allah sallallahu ya karanta da waɗannan harufa din anwa'ul qira'at qira'o'i suna da nau'i nau'i akwai alqira'a almutawatira ko almutawatir min alqira'at wadda shine wa huwa ma naqalahu jam'un ita ce wadda wata jama'a ta ruwaito su la yumkinu tawatuhum alal kadhib alal kadhib wanda ba su yiwa su yi baki ɗaya akan ƙarya ko kan ƙarya an mislihim su ma su karɓo daga jama'a irin su ila muntahahu har zuwa ga ƙarshen sanadi wanda yake kira mutawatira kenan al-mashhur akwai qira'a mashhuriya wa huwa ma sahha sanaduhu shine wanda sanadin shi ya inganta walam yablughu hadd at-tawatur amma adadin mutane bai kai haddin tawaturi ba wa wafaqa al-arabiyya amma ya dace da yaren larabci wa rasmu da rubutu na Uthman kenan sai a kira ta mashhuriya abu na gaba cikin qira'at sai as-salis al-ahad wa huwa ma sahha sanaduhu wa khalafa ar-rasm wanda sanadin shi ya inganta amma ya saba rubutun Uthman aw al-arabiyya ko yaren larabci walam yashtahara inda al-qurra kuma bai shahara wajen masana ilmul qira'at ba an gane ko yawwa sai kuma kashi na hudu ash-shadh cikin qira'at wa huwa ma lam yasihhu sanaduhu shine wanda sanadin shi bai inganta ba cikin qira'at sai al-mudraj cikin al-qira'at shine na biyar wa huwa ma zida fil qira'ati ala wajhi at-tafsiri wanda yazo akan fuskar tafsiri zaka iske cikin wadansu kamar yanzu qira'ata sa'ad bin abi waqas walahu akhun aw ukhtun min ummi kaga min ummi kin zai zamanto mudraj ne an gane ko to sai a dauke shi min qabilit tafsir ba a karantawa da shi cikin sallah ƙira'a tana da sharuɗa a'a afwan abu na biyar cikin alƙira'a shine almaudu'u ƙira'a ta ƙarya an gane ko asadis kenan ƙira'a ta ƙarya wanda kenan dama Allah ya yana mai ƙarya ko ba karan bane wa yaquluna ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamuna an gane ko sun ba da misalin ta ƙira'a ta wani mutum da ya karanta da wata abinda ake cima al-mawdu'u ma nusiba ila qa'ilihi min ghairi aslin abinda an ka danganta ma wani ba tare da asali ba wani mutum da ake kira Muhammad bin Ja'far al-Khuzai qira'a da ya danganta zuwa ga Abi Hanifa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sai karanta ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kaga an kace inna ma yakhsha Allah waɗanda suke tsoron Allah Allah ya zama maf'ulun bihi min ibadi daga bayan shi al'ulama'u shine fa'ili masu tsoron Allah hakikanin tsoron Allah akwai masu tsoron Allah waɗanda ba malamai ba amma dai waɗanda sun kasan Allah hakikanin suka jin tsoron Allah babu kaman malamai don su suke jin magana shi kai tsaye ba tare da an fassara musu ba an tarfareti to amma shi sai karanta inna ma yakhsha Allahu min ibadi ulama kaga Allah yana jin tsoron malamai kaga qira'a duk da yake malamai sun yi takhrijin ta wasu amma danganta ta zuwa ga Abu Hanifa shi kuma bai inganta ba ma'anan nan khashiya an fassara shi da alhaya'u waɗanda Allah yake jin kumya su daga cikin bayan shi su ne malamai don Allah bai tsoron kowa eh to ala ayyati hali waɗannan muna bada su ne saboda ta fuskar ilimi ɗalibin ilimi ya kamata ya san su sharuɗan ƙira'a ta zamanto mutawatira ingantatta abubuwa ne guda uku muwafaqatul arabiyya ta dace da larabci walau bi wajhin koda da wata ko ta wata fuska ce ma'ana dai ya zama to wannan fuska akwai ta cikin yaren larabci domin duk abin da ya zama to babu shi a larabci to babu cikin qur'ani dan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan muwafaqatu ihdal masahif al usmaniyya ya zama to wannan qira'a tana dacewa da rubutun da usmani yayi walau ihtimalan ko da kaddarawa an kai kamar maliki da maliki da suka tashi rubuta suka rubuta maliki amma in ka zo kana iya sawa alif kina ana iya kaddara alif ihtimalan sihhatu sanadi ya zama to sanadi ya inganta bi shurutihi wasu ma sun ce tawaturus sanad waɗannan su ne guda uku ƙira'o'in da sun ka inganta guda goma ne ƙira'a ta nafi' da ƙira'a ta abdullahi bin kafir al-makki da ƙira'a ta abu amr ibn al-ala da ƙira'a ta abdullahi ibn amir al-yahsabi sai ƙira'a ta asim sai ƙira'a ta hamza bin habib zayyat sai ƙira'a ta ali bin hamza an-nahwi wanda ake kira kisa'i aliyul kisa'i sai ƙira'a ta abu ja'far yazid bin al-qaqa sai kuma ƙira'a ta yaqub bin ishaq al-hadrami sai ƙira'a ta khalaf al-ashir mun ji wannan da kyau ko yau waɗannan su ne ƙira'o'i guda goma da sun ka inganta sabani wanda ka cewa bakwai na silatul qira'ati bit tafsir shin ilmul qira'at yana da alaka da tafsiri ko bai da wa aqwalul ulama'i fiha ahamiyatiha malamai daban-daban malam ya kawo wanda sun kai bayanin ahamiyatu ilmul qira'at to dama tun da ilmul qira'at juz'i ne na karatun qur'ani kinan dole na a san yana da muhimmanci an gane ko kuma shine ilimi na farko ma a musulunci gaba daya in an ka tambaye ka ilimi na farko a musulunci mi zaka ce malam mi zaka ce eh to mi addalilin ka a ya yi zubi wani shirin wanda ba shi da dalili ba dalili aka son ka basuwa ga kai koma wani abin nan kalima ta farko da ta sauka cikin alkur'ani iqra Allahumma amin fakra ta biyar sai taqsimul qira'at min haythu sulatiha bit tafsir yadda ake rarraba qira'at alaka su da tafsiri dama an ce sun kasu gida biyu ne ma la silat ma la silat lahu bil ma'na abinda bai da alaka da ma'ana wa ma lahu silatun bil ma'ana da abinda yake da alaka da ma'ana to kowanne za mu yi dan kokari mu da misali misali ko da ma guda guda ne shi na farko abinda yake da ma la silatun lahu bil ma'ana abinda bai da alaka da ma'ana kenan wannan yana da alaka ne da lahajat sun ka ce ma la silatun lahu bil ma'ana min wujuhil qira'at wa yarji'u غالب هذا القسم الى اختلاف اللغات واللهجات irin wannan yana kuma ne zuwa ga sabanin yaren larabci da lahja na larabci yadda laraba suke faɗar kalimomi to sun kawo akwai misalai daban-daban da anka kawo misali kamar al'imala an gane ko kaga khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kaga wasu laraba suna imala su absarihim wasu kuma su ce absarihim ba su yin imala to kaga wannan ikhtilaf na nutq ne an gane ko bai da alaka da ilmu tafsiri ta fuskar mi ta fuskar wajen ma'ana sai dai ana ihudin shi a ce yana daga cikin abubuwan da yake nuna ijazi na alkur'ani ya tattaro harsuna na larabawa muna ganewa ko to an ba da misalai masu yawa to sai abu na biyu alqismu sani kenan malahu silatun bil ma'ana wanda yake da alaka da ma'ana to wannan kuma galibi shine a ilimin tafsiri zaga malamai suna yin kokarin taujihi a cikin sa an gane ko to irin wannan mun faɗi cewa yana da nau'uka daban-daban a kowane nau'i za mu yi ƙoƙari mu ba da misali ɗaya eh misali ɗaya ya isa alramma na farko shine ma tadullul qira'atu fihi ala ma'anin mukhtalifa mustaqilla zaka isi qira'at kin suna bada ko wace tana bada ma'ana daban ba wanda ya wata tambayar ba mustaqilla kenan kamar fadar Allah subhanahu wata'ala inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira wala tus'alu an ashabil jahim imamu nafi da imamu yaqub sun karanta wala tasal an ashabil jahim kaga wala tusalu wannan tana bada labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a tambaye shi ba domin ya riga ya isar da sako nan ko wala tasal tana nuna hani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya tambayi ga makomarsu don makomarsu ga Allah take afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man fi nar kaga ko ce ta bada ma'ana mustaqilla domin annahyu daban alkhabaru daban ko ba kanan bane shi annahu yana kuma ne cikin al-insha mun gane wannan da kyau to sai kuma bangare na biyu bayan wanda ma'ana ko ce tana bada ma'ana mustaqilla sai na biyu an-naw'u thani ma yakunu bayna al-qira'ati alaqatul mujmal bil mubin abin da yake tsakanin qira'o'i wanda yake tsakanin mujmal wal mubin ne kaman ma'ana wannan ta zo a dunkule wannan ta bayyana me ake nufi shi ko misali guda za mu bayar an ba da misalai da dama cikin littafin misali na biyar da sun ka kawo wajen wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ko ba haka nan bane imamu hafs ya karanta wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim sauran qura sun karanta yuha ilaihim an gane ko to kaga yuha ilaihim ana musu wahayi mujmal ne waye ke wahayi to amma da ce nuhi ilaihim a wannan qira'a ta fassara wa me ake nufi da wani da yake wahayin Allah subhanahu wataala muna ganewa ko sai nau'i na uku na alaka ilmul qira'at ma yakunu bainahuma alaqatul am wal khas alaka am da khas wanda ta zo wannan ta nuna abin ya game wannan kuma ta nuna a'a ba game yake ba ke battacce ake nufi kamar qira'a cikin suratul a'raf ya'tuka bi kulli sahirin alim imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ya'tuka bi kulli saharin alim to kaga sahar mubalaga ne sahir kuma yana ko ne mai sihiri na iya shiga ciki amma sahar sai wanda ya kware don siga ce ta mubalaga fa'al to sai wannan ta nuna fir'auna saharin za a kawo mishi ba sahirin ba saboda yana son ya ga kuma annabi Musa shi ko sai an bi ɗauko ko cikin gawartattun sai an tace ki a kawo mishi amma duk da haka da yake gaskiya ta za su yaƙa sai Allah kuma ya da su Allah kai mu da tsari da yaƙar gaskiya abu na hudu tsakankanin qira'at ma bainahuma alaqatul mutlaq bil muqayyad wanda tsakanin shi akwai alaƙar mutlaq wal muqayyad wanda ya zo sake da wanda ta nuna an dabai bai ci abin kamar misali shi shi kuma wa yas'alunaka anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله قراءة حمزة الكسائي ده خلف ده شعبة ولا تقربوهن حتى يطهرن to kaga ya tuhurna ta nuna sai sun tsarkaka ma'ana sai jiki sai jini ya yanke ya taharna qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba asalin shi ya tsaharna na sai an kamar da ta'un ta kuma ta'un ka ce ya tsaharna ba za ku taba su ba sai sun yi wanka ko kuma sai sun wanke gaban su ko sun yi alwala misali to kenan kaga waccan kira'a ta nuna jini ya yanke ta halatta gare ka wannan ta nuna a'a sai ta wanke gaban ta wadansu malamai kuma sun fassara ya tsaharna sai ta wanke gaban ta wasu sun fassara ya tsaharna sai ta yi alwala wasu sun fassara ya tsaharna sai ta yi wanka kenan kaga wannan sai ta nuna akwai wani ƙari akan mi akan waccan ma'ana ta yanke wa jini kaga ablaqan mutlaq wal muqayyad qira'ata jamhur mutlaqa ce qira'ata hamza da kisa'i da khalaf da shuba muqayyida ce ilaha sai kuma annau'ul khamis nau'u na biyar ma bainahuma alaqatul haqiqati wal majaz qira'o'in da kamar tsakanin su akwai alaka ta haqiqa da ta majazi shi ma zamu bada misali daya kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa qala innahu ya kala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih ko ba ka nan bane yawa to idan muka diba qira'ata al-kisa'i da yaqub sun karanta innahu amila ghairu salih kenan ya aikata aiki ba na gari ba to amma qira'ata innahu amalun ghairu salih nan malamai dole sai sun kace wato akwai alaka haqiqatul bil majaz domin an ce amila dan an san da yana aikata abin da bai da kyau amma an ka ce innahu amalun shi aiki ne kaga shi mutum daban aiki daban tun da ba shi aikin shi ba sai malamai suka ce to wannan za a kaddara mata zu amalin ghairi salih ko ba haka ba yawwa ya zama to an shahe zu ko kuma waɗansu malamai suka ce a'a a ɗauke shi innahu amalun utliqa al-masdar wa urida bihi ismul fa'il mubalaghatan ina fata an fahimce ni yawwa mubalaghatan fi dhammi anan to kaga wannan kira'a ta nuna wancan yayi aiki kaga hakika ne waccan ta nuna shine aikin amma ana nufin ma'abucin aiki kenan dole sai an kaddara wani abu sai ya zama to kamar majazi ko uslubun min asalibil lughati al-arabiyya kamar yadda wadansu malamai suke faɗa sai kuma nau'i na shidda shine ma yakunu bainahuma alaqatu talazumi wat takamul qira'o'i zaman to abinda a tsakankanin su shine takamuli talazumi sun lazimci juna wa takamul sun cika juna kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kafirai fi qulubi munafiqai kenan tunda su kafirai ne a boye mu'minai a bayyane fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibuna imam asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta yakdhibuna suna da azaba mai tsanni saboda ƙaryar da suke yi sauran sun karanta wa lahum adhabun alimun bima kanu yukadhibuna saboda suna ƙaryatawa to kaga akwai alaka ta takamuli tsakankanin waɗannan ƙira'at ke domin duk mutumin da ya ƙaryata abin da Allah ya saukar to kaga ai yayi ma Allah ƙarya ko ba haka nan bane wal kadhibu ala Allah ko bi shar'i ma lam yusharri duk wanda ya ma Allah ƙarya ya shar'anta abin da Allah bai shar'anta ba aidan yatadammunu takdhibu bil haqqi domin wannan yana kumshe da cewa kenan ya ƙaryata gaskiya alladhi shara'a ala ala alsinati rusulihi wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta akan harshen annabawan shi ba na turo su da shi ke kenan in sun ka ta Allah kamar sun yi ma Allah ƙarya ne in kuma sun kai ƙarya sun ka shar'anta abinda Allah bai shar'anta ba nan ba sun yi ma Allah ƙarya am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah ko ba karan bane yawwa to don haka waɗannan abubuwan suna tare cikin wato ilmu al-qira'at to waɗannan su ne alaƙoƙi akan kowace ƙira'a in ka zo cikin alƙur'ani sai kai ƙoƙari ka hankalta waɗannan abubuwan guda shidda malahu silatun bil ma'ana da abinda mala silatu lahu bil ma'ana mala silatu lahu bil ma'ana kawai dai ta fuskar faɗa ne wanda galibi cikin ilmul qira'at musamman al-qira'at mutawatira malaman ilmul qira'at za su tsaida kaka faɗi aujuh ka karanta ajiya in ka faɗa daidai ko ta fuskar wasali ko ta fuskar nutq shi ko malahu silatun bil ma'ana to cikin ilmul tafsira na sun sai ka kebance waccan qira'a ta ce kaza kai kokari ka bayyana shin qira'a mutawatira ne domin akwai al-qira'atul mutawatira da wanda ba mutawatira ba in mutawatira ne ka bayyana mutawatira ce in ba mutawatira bace ka bayyana ba mutawatira bace shi na sanadin ta bai inganta ba sannan kayfiyatul jam' bainal qira'atil mutawatira ko ko kayfiyatul jam' bainal qira'ati shadza ko ko kayfiyatul jam' bainal qira'atil mutawatira wa shadza in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi zaka ga yana kokarin har qira'at shadza zai abin nan sannan akwai littafin al-muhtasab libni jinni wani malami ne ke ma ibnu jinni babban malamin lugha ne an gane ko ba dan aljannu ake nufi ba an gane ko yawa da kuma tafsir na imamul baydawi shi ma yana kawo taujihul qira'at da kuma tafsir na imam al-alusi da al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi to yan uwa ina ganin nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala cikin tafsirul qur'an bil qur'an a cikin wannan littafin dirasatun fi usul tafsir da muka fi kawo bayani a cikin sa duk da yake wadansu abubuwa da muke kawo na bayanai ba ciki suke ba dan kawo ne ya ce mun yi ƙagi eh ko ba haka ba eh don haka insha Allah ta'ala faqra guda ta yi saura cikin tafsirul qur'an bil qur'an shine tafsirul qur'an ala dawi maqasidihi yadda ake tafsirin alqur'ani ta fuskar maqsad manufofin alqur'ani to insha Allah ta'ala in Allah ya kaddara za mu zo mu yi bayanin wannan babi an gane ko sai daga nan sai a shiga cikin tafsirul qur'an bis sunnah za mu yi kokari bi idnillahi ta'ala duk abinda ya cancanta a faɗa a nan a yi tarkishin shi a yi sannan mu je zuwa ga sauran bayanai da suke da alaka da sauran littafai na usulul tafsir kafin in Allah ya kaddara karatunmu zai shiga ne cikin tafsiri da ibnu jarir tabari akan nukta ta karshe ta aljam'u aw tarjih don ita ce take da karfi kwarai da gaske tana shiga cikin ilimin shari'a tana shiga cikin ilimin tafsiri da usulul tafsir da usulul fiqh to ibnu jarir tabari ya ka masaloli waɗanda akwai sabani kansu ko sabani na qira'at ko sabani na fassara ana gane ni to kuma mas'aloli da za su kai kusan mas'ala dubu ɗaya da wani abu to kiran kaga sai an yi irin wannan shimfiɗa sannan can za a iya gane mina na ake son a ci wannan duk shimfiɗa ce ake yi a ran ba e in ma ran mu bai kai ba dai ku riƙe duk inda ya kawo ikhtalafa ikhtalafa sai ku ɗauke shi ko taci ikhtilafu tanawwu ne ko ikhtilafu tadad ne ikhtilafu ne fil ma'ana kenan shi ikhtilafu tanawwu tadad ko ko ikhtilafu qira'at ne an gane ko shi ko aljam'u aw tarjih tarjih wani lokaci yana kawo shi inda yake cewa fa in qala qa'il fa in qala qa'il galibi inda yake kawo fa in qala qa'il saboda in ya faɗi wata mas'ala in ma kana tunanin ba haka bane sai ce fa in qala qa'il nan ne yake kawo kamar daf'u shubhat an gane ko da haka sai ku riki ba mu son abubuwan su zamanto abin ga kaga nan ka samu mas'ala ta hidubu karkashin wannan wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم